أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi na mai taken haɗa na soshi ko yanda ake haɗa na soshi ko yadda ake haɗa ma'anar soshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar su ci karo da juna wato wannan shine darasinmu ko zamanmu na ɗari wato da arba'in da shida kenan muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu kamar yadda yan uwa suka sani masu bibiyar mu littafi na farko littafin daf'u'i hamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi To, uh, darasin da gabata mun tsaya ne a aya ta 116 uh, a cikin littafin dafa'u ihamil tirab an ayatul kitab a mas'ala ta 104 kenan muka kai ta a yau kuma za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha domin shine kawo aya da take akan jerin ayoyi aya ta 16 a cikin suratul isra a mas'ala ta 583 a shafi na 200 amma a taba wadda take a hannuna malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allahu ta'ala ya aka Allah yace wato amarna mutra fiha fa fasaqu fiha inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa kinan farkon aya wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka nufin mu halakar da wata alƙarya kinan mutanen wata alƙarya ake nufi amarna mutra fiha za mu umurci masu jin daɗi a cikinta masu mulki kinan da masu ƙarfin faɗa aji da masu kuɗinta su ne masu jin daɗi fa fasaqu fiha sai su yi fasikanci a ciki wa qala fi ayatin ukhra alhali ko sai Allah ce a cikin wata suratul wata aya qul inna Allah la ya'muru bil fahsha kace Allah baya umurni da aikata alfasha suratul a'raf aya ta 28 to can an ce amarna mutra fiha an umurce su su aikata fasikanci kuma nan an ce Allah baya umurni da alfasha to kaga waɗannan kamar sun ci karo da juna malam yace to kulna za mu ce fihi idmar akwai abin da an ka ɓuye aka shafi yace amarnahum mun umurce su bi ta'ati da da'a fa fasaqu sai suka yi fasikanci wa qala zajjaju ɗaya daga cikin malamai da ake kira zajjaji na lugha yace wa mithluhu irin wannan qauluhum fadal larabawa amartuhu na umurce shi fa asani sai saba mini ko wa amartuhu na umurce shi fa khalafani sai saba min an gane ko la yufhamu al'amuru bil ma'siya ba za a fahimci cewa an yi musu umarni ne da sabo ba ko an yi ma mutumin umarni don ya saba walal amru bil mukhalafa ko ko a fahimci cewa an yi masa umarni da sabawa asani waɗansu malamai suka ce a'a ga amsa anna ma'anahu abinda ake nufi da shi kassarna mutrafiha za mu yawaita masu jin daɗi mani'imta a cikin ta kenan yuqalu amartuhu ana cewa amartuhu wa amartuhu kuma ana cewa amartuhu bil maddi in an ce bil maddi shine wato a ja a ce amartuhu wal qasri da kuma qasr a gajarta a ce amartuhu ba tare da an ja alif ba yace ya'ani kasartuhu na yawaita shi wa qad quri'a bihima kenan kuma an karanta da su amarna mutrafiha da amarna mutrafiha in an ce quri'a na nufin ba qira'a ce wato ingantatta ba shi amarna amma amarna wato qira'a ce tabbatatta To, malam ya ce wa minhul hadith in an ce kuma kira a ce ba tabbatatta ba ma'ana wannan ba shi ke kore ma'anarta ba don mu gane wannan. Malam ya ce wa minhu yana daga cikin irin wannan ma'ana alhadith hadithi wanda ya ce khairul mali mafi alkhairin dukiya muhratun ma'amura muhra ana iya cewa wato wato dabbobi da ake horewa kenan an gane ko ma'muratun to nan ma'mura ana nufin waɗanda suka yi yawa wa sikkatun da kuma sikka an gane ko in an ce sikka ana nufin kamar wato dukiya ta kuɗi kenan ko kuma dukiya wadda take kamar irin itace waɗanda suna jere domin asalin sikka yana iya ɗaukar ƙira abinda aka ƙera shi aka yi masa zane kuɗi ana musu zane a zana musu wani hoto ko abin da ya kama da haka shi kuma sikka wani kusan ɗaukar sikka wato hanyoyi waɗanda ake bi kamar waɗanda abin da wanda an jera su kamar a matsayin sun jeru kamar hanya to ala ayyati hal yake cewa ma'abura wanda kuma wato ana amfani da shi to sai malam mai tahqiqin wannan littafi da yazo a karkashin wannan kafin mu je sai ce ai kasiratun nitash ana nufin abubuwa masu yawa wan nasli da kuma masu yawan haihuwa to wannan shine abin da anka kawo kenan sai zamanto amarna nan ana nufin malam ya kawo shi ne akan hujja cewa abubuwa ne masu yawa mai tahqiqin wannan littafi da yazo sai ce hadisi ne da'iful isnad hadisin sanadinsa da'ifi ne rawahu ahmad imamu ahmad ya ruwaito shi fi musnadihi a cikin musnad wa lafzuhu wato da lafazinsa an suwaid ibn hubaira an annabi sallallahu alaihi wa sallam khairul mali khairu malil mar'i kenan lafazinsa mafi alkhairin dukiyar mutun kaga nan khairul mali an ka kawo shi a cikin littafi amma akwai khairul malil mar'i da idafa ne anan lahu lahu kuma an kawo lahu anan can kuma ba a kawo lahu ba sai an ka ce muhratun ma'mura aw sikkatun ma'bura mala yace wa hadha mursal kinan hadithin mursal ce sa an kace da'ifi ne fa suwaid ibn hubaira tabi'iyun ala rajih an yi sabani wato wasu ce sahabi ne wasu ce kuma ba sahabi bane kinan wanda sun ka dauke shi hadisi saboda an yi sabanin kan mutumin sahabi ne ko ba sahabi bane yace to qala al-hafiz fi ta'jil al-manfa'a kinan imam al-hafiz ibn al-hajar yace inna lahu suhba kinan yace yana da sahabi ne wa qala abu hatim abu hatim yace tabi'iyyun laysa lahu suhba kenan tabi'ina bai da wato ba sahabi bane to kaga daga nan da ake samun sabani lokaci ya kamata mutum ya karanta asbabu ikhtilafil muhaddithin musamman littafin khaldun al-ahdab da sauransu yayi bincike inda malamai suka kawo dalilin sabanin malaman hadisi to almuhimmu dai ba sai mun kawo bayani mai yawa ba in ka dibi tahqiqi na Sheikh Mustafa al-Adawi a karkashin wannan ya kawo sabanin da an ka kawo kenan wanda sun ka ce hadisi ne kaji sun tafi ra'ayin an ce sahabi ne wanda sun kace kuma hadisi ne mursal kenan tun da shi tabi'i na bai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba sahabi bane suka ce da'ifi ne ba a shi hadisi ne wato ingantacce to wannan shine kenan to kenan da an ka zo kuma wajen fassara an ka ce muhratun ma'mura ai kathiratun nutash dabbobi waɗanda suke yawan haihuwa shine abin da ake nufi yace kadiba cikin fathul bari malin ya an kawo sharhin wannan wato mujalladi na takwas babi abin ga shafi na 395 duk da yake wannan da ya kawo babi da nan ba ta hadisi da ya fi saboda littafi bugun shi yana bambanta yace kuma adiba cikin lisanul arab na ibnu manzur da dai sauransu an gane ko to yace to shi a cikin lisanul arab na ibnu manzur wa fil khabari khairul mali muhratun ma'mura wa sikkatun ma'bura yace as-sikka at-tariqatul mustaffa min an-nakhli hanya wadda take mustaffa an yi ta kamar sahu sahu min an-nakhli na wato itacen dabino kinin bishiyoyin dabino wadanda an jajjera su ga sunan wal ma'bura yace al-mulaqqaha waɗanda an yi musu kilili in ji malaman zaure ma'ana an ɗauki furen namiji namijin dabino an ɗora ga furen mace saboda in an bari sai iska zai ɗauko shi wani lokacin sai a samu matsala yuqalu ana cewa abbartun nakhlata nayi ma bishiyar dabino kilili ma'ana na dauko wato furen namiji na dora akan mace saboda ta aihu kenan ta bada ƴaƴa masu kyau wa abbartuha ana cewa wato abbartun nakhla wa abbart wa abartuha kenan ana cewa abbartuha kuma ana cewa abartuha kenan sulasi durba'i fa hiya ma'buratun wa mu'abbaratun kenan in an ce abartuha an gane ko in sulasi ne kenan sai a ce ma'bura ismul maf'ul na sulasi zahaba yadhhabu sai a ce mazhubun bihi ko daraba yadribu madrub shine abin bugawa wa mu'abbara shi ko daga abbara yu'abbiru ismul fa'il mu'abbir ismul maf'ul mu'abbar kamar qaddara yuqaddiru muqaddir shine ismul fa'il muqaddar kuma shine ismul maf'ul kenan sai zamanto ma'bura wanda an yi musu kilili ma'ana an ɗauki furen namiji an ɗora akan bacci saboda in an bari iska ɗaya zai ɗauko shi to wani lokacin ba ta yin kyau abin gaba da binin bayan ya'ya shi yasa Allah ya bar iska wa arsalna riyaha lawaqiha mun sanya iska ta zamanto mai sadar da sinadarin namiji zuwa ga mace waɗansu suka ce na abin da ake nufi za ta ɗauko wato girgije mai zafi da mai sanyi ta hada su iskan sai ya hada sai a yi ruwa wasu suka ce a'a za ta ɗauko fure ko ko wato iska wanda na furen namiji ta kai ma mace sai ta haihu shi yasa itace suke haihuwa to duka dai ba sai an ɗauki girgijen ba ko wani abu duk abin da dai iskan yake kai ma sinadarin namiji zuwa ga mace lawaqiha ne ba sai an takaita shi don Allah bai ce lawaqiha na kaza ba ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam kenan qur'ani yayi bayanin wannan ba tura ne suka gano iska shi iska yana daga cikin abin da ke ɗaukar furen namiji bai kai ma mace ko ko ta fuska shi ne wato itace suke yin barbara malam yace waqila waɗansu malamai sun kace kenan cikin ibnu manzur shi mai tahqiqin littafi in ka diba kasan wannan littafin yace as-sikka ana nufin sikkatul harfi wato sikka ce ta al-harf wato abubuwan noma wal ma'bura kenan na abin noma wal ma'bura al muslaha lahu wadanda an ka gyara kenan arada abin da yake son ya ce khairul mali mafi alkhairin ma dukiya nitajun abin da yake haihuwa na kiyo aw zar'un koko abin da ake noma domin shine mafi alkhairi yake tabbata kuɗi abubuwan wanda suna iya su ƙari amma in kana da gona zaka iya noman ta shekaru aru aru haka bar mai ƴaƴanka da jikokinka da jikokin jikokinka shine arziki mai tabbata shi yasa turawa arzikin su da, da namu abin da ya bambanta shi shine cewa mu muna tunanin kuɗi su ne arziki shi su ne arziki alhali kuɗi ba su ne arziki ba su kuɗi nau'i ne na arziki ɗaya ne daga cikin nau'i na arziki ina fata ana fahimta ta ma'ana abubuwan da arziki ma a musulunci abubuwa ne masu yawa imani shine babban arziki da gane sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam da bin addini shine babban arziki samun ƴaƴa na gari arziki ne samun mace ta gari arziki ne an gane ko arziki ne mai yawa to sannan samun kwanciyar hankali a cikin ƙasa ma a cikin gidanka shi ma arziki ne ina fata an fahimce ni to sai muka ɗauki arziki kuɗi su kaɗai ne arziki sannan su tura abin da suka ɗauka arziki me yake gadar da a samu kuɗi shi yasa su ba suna aiki bane a samu kuɗi muraran menene za a yi wanda zai yi amfani mai yawa kuma ya amfani jama'a kuma ya ji ana amfanuwa da shi kaga mutumin da ya sayar da gona ya karbi kuɗi sai ya kashe wanda yake nomanta zai iya nomanta shekara ɗari ma har ya mutu bar ma ƴaƴansa sannan misali ilimi arziki ne shi yasa turawa suna iya zuba kuɗaɗe masu yawa akan neman ilimi da bincike don mi don in an samu ilimin da shi za a ƙeri ƙeri mu kuma ɗauki saka kuɗi cikin ilimi asara ne shi yasa kullum sai dai sun su nemi ilimin su ƙera mu su kawo mu mu saya kaga da za a ba mu kuɗin duniya gaba ɗaya da sai mun kuma talakawa domin kullum saye muke yi ba ma iya yin komai sunan mu addu'alul istihlakiyya kasashe masu amfani da abin da sun kai su galibi ba sa yin komai to kaga ko da an ba mu kuɗin duniya gaba ɗaya su suka je suna aiki muna sayan mota muna sayan kaza muna sayan kaza wata rana za mu dawo ba mu da komai shi ne asalin yadda ya kamata mu gane arzikin na ƙasa kuma ba namu bane su suke haddasa yaƙe yaƙe su hana kwanciyar hankali su bar mu cikin kwanciyar rashin kwanciyar hankali ga yunwa dole dai sai mun yarda su su zo su fitar muna kaga suke da ilimin fitarwa suke sayarwa suke buga kuɗin suke dan muna abin da suka ga dama kaga wannan shine asalin dalilin da yasa kasashen mu muke cikin talauci kasashen musulmi da Afirka ba wai zancen yawan mutane ne ake ba China tana da yawa me yasa kuma China take da arziki saboda suna aiki kuma sun san yadda ake kirkira arzikin su ta ina suke samun shi ta fuska suna iya kera ma kansu wasu dan su abubuwa kuma su sayo abin da suke da bukata mu ko ba abin da muke iya kirkirowa hatta da kuɗin buga mu da za a yi kuma mu je mu sayo mu kai musu kuɗin kuma mu dawo mu zauna wannan ya kamata a ce ma'ilimta na fage daban-daban sannan kuma su ana abin da zai amfani mutane ne a samu kuɗi mutumin da ya sai mota misali zai iya yin jigila da ita ya samu kuɗi amma mutumin da aka bashi kuɗin mota ya je sai wasu abubuwa kwana biyu kuɗin sun kare ashe noma babban arziki ne to amma mu mun ce noman ba ci gaba bane alhali ko su ko kasashen da suka fi ci gaba a duniya su ne waɗanda suke iya noman abincin da za su ci har su kai waje su sayar to da haka ya kamata mu waye menene ake nufi da arziki ya kamata mu waye kuma da menene ake nufi da ilimi ilimin a karanta shi ne don a yi aiki da shi idan kai karatun addini baka yi aiki da shi ba an yi asara idan kai karatun boko na kere-kere baka iya kera komai ba har yanzu kasashen ba mu ci gaba ba to kenan me yayi amfanin wannan karatun da kuɗin da gwamnati ta zuba kuma ba a iya kera komai da shi sai dai a dawo kuma a zauna cikin office kawai a yi aiki kuma karshen ta a ɗibi kuɗin al'umma a je a yi waɗansu buƙatu da su wannan shine musabbabin talaucin kasashen musulmi da na Afirka amma an ki tsayawa a gane hakikanin al'amari abin da yake faruwa wannan kuma shine yana daga cikin abubuwan da yake kawo matsala ba ma iya mu magani sai dai mu karanta ilimin likitanci mu zauna haka kawai amma kullum sai dai mu san yadda ya ake amfani da na'urar turawa ko ta magani ko da ba ta magani ba ya ya ne misali maganin in an kawo shi za a yi amfani da shi amma mu kera din babu zancen ilimin da za a kera wani abu to kaga wannan yana daga cikin ƙarin matsaloli ga kasashen mu na Afirka dan haka dai wannan kamar ko da bamu ce ya inganta ba a matsayin hadisi wanda sun dauke bai inganta ba to amma ya ba da ma'ana ta wani abu mai muhimmanci kwarai da gaske shine gane ina ne arziki yake arziki shine a samu abubuwan da za a iya sarrafa su su bada kuɗi domin su kuɗi abu ne wanda suna tafiya suna dawowa amma idan akwai gonaki akwai gidaje misali na haya akwai kamfuna masu aiki akwai ilimin yin aikin to akwai arziki amma in babu wannan ko an baka duk kuɗin duniya ƙarshe zaka dawo ne mi zaka dawo ne talaka idan baka da arzikin da zaka iya kirma kamin da zaka kare ƙasar ka talaka kake a kawo hari a ruguza ƙasar a kwashe arzikin naka a mayar da kai bawa kuma a buga maka kuɗi ko kuma a barka dai ga kanan to ina ilimin ina arzikin yake to yana da kyau musulmi mu fahimta mu farga kuma mu ci gaba da bincike ta kowane fanni don mu gane inda sanar dalilin rashin ci gaban mu yake da kuma dalilan da suke kawo na talauci ko gashi kuma sai mun koma a addinance duk mutumin da bai Allah ba zai yi talauci ba eh hakuri da jarabawa to gashi ana take nasoshi ba ruwan mutane da addini kuma suna jiran Allah ya kawo musu sauki don haka dai akwai abubuwa da dama da rashin tawakkali ga Allah kuma da rashin riko da asbab duk waɗannan dalilai ne na talauci na kasashen musulmi da na kasashen Afirka to wannan shi ne bayani akan abin da malam ya kawo na cewa kenan amarna mutura fiha na ana nufin muhratun ma'mura ma'ana wadda take tana da yawa tana haihuwa sai ta zamanto tana da yawa kenan shine abin da ake nufi amarna kenan zamu yawaita suwa asalisu amsa ta uku anna ma'anahu abinda ake nufi da ma'ana amarna mutra fiha yace amarna mutra amarna mutra fiha ce bit tashdidi qira'a kino da tazo bit tashdid duk da yake ba qira'a bace wadda take wato misali za a iya wato tabbatar da ita shine cewa wato amarna mutra fiha nan yace abinda ake nufi amarna mutra fiha yace yuqalu amartu fulanan bi ma'ana amartuhu an gane ko kenan na amartu fulanan na ɗauki wane na matsin ya shi shugaba bi ma'ana amartuhu ai ja'altuhu amiran kenan na umurce shi koko na mayar da shi shine shugaba daga amiru ne fa ma'ana al-aya abinda ake nufi sallatnahum bil imara mun ba su iko ta fuskar samun shugabanci sai su yi banna wa ya'dudu hadha al-wajhu mala yace abinda yake karfafa wannan qira'atu man qara'a amarna bit tashdidi wanda ya karanta amarna da at-tashdid amarna mutrafiha shine abinda malam yake son ya ce to idan dai muka duba duka inda ta kai ta kawo kira'o inda sun ka inganta amarna mutrafiha za umurce su an gane ko koko amarna wato mun yawaita su sannan akwai kira'a ta yaqub amarna mutrafiha ma'ana amarna to nan sai zamanto amarna ko mun karfafa yi musu umurni domin wani lokacin fa'ala na nufin karfafa abu an gane ko koko amarna mutrafiha ma'ana mun ɗauke su mun ba su shugabanci duka yana iya ɗaukar wannan ƙira'a ce ta Yaqub kenan ƙira'a ta Amarna ƙira'a ce da take ba shazza ba amma ƙira'a ta Amarna babu iya sani na ƙira'a ya wato mutawatira da ta karanta da wannan to duk dai wannan shine abinda ake nufi an ba su shugabanci ko ko an umurce su sun je sun yi ba abinda shine an kace ba duk dai abinda malamai suka ce wasu kace a'a an yawaita su ake nufi malam yace to wa qala az-zamakhshari imam az-zamakhshari yace rahimahullah Allah shi masa rahama la yajuzu an yakuna ma'anahu amarnahum bit ta'a fa fasaqu shi bai yadda ba a ce amarnahum mun umurce su bit ta'a da da'a fa fasaqu sun kai fasikanci li anna hasfa ma la dalila alaihi domin a shafe abinda babu wani dalili a kansa fil lafzi a cikin lafazi ghairu ja'izin shi a wajen shi bai halatta ba tunda ko an ce an shafe abu sai an samu dalili to shi a wajen sa babu dalili fa kaifa yuqaddaru ya za a kaddara hasfa ma qama dalilu a kaddara abinda wai fa kaifa yuqaddaru hafu ma qama dalilu fil lafzi ala naqidihi ya za a kaddara shafe abinda cewa dalili ya tsaye cewa akan kishiyar shi misali abinda ya bayyana a ce abinda an ka shafe kishiyar sa ne tunda in an ce umurni da da'a an gane ko kenan amarna hum in an ce bi ta'a to ai ita ta'a kishiyar fasikanci ce ya za a yi a ce an shafe ta kuma alhali ita ce kishiyar malam yace to wadhalika domin li anna qawluhu fadar Allah subhanahu wataala fa fasaqu sun yi fasikanci ya dullu ala anna al ma'mura bihi al mahzuf yana nuna cewa abinda an kai musu umarni da shi wanda an ka shafe huwa al fisqu kenan kuma shine fasikanci an gane ko wa huwa kalamul mustafid shine abu wanda yake ya yawaita mustafid kenan kamar abu na daga fadha yufidu abu ya cika mustafid sai a ce abu ya yawaita ana cewa mustafid nususun mustafida ko mutazahira an gane ko ko mutakafira ko abin da ya kama da haka kenan nasoshi masu yawa yuqalu ana cewa amartuhu na umurce shi fa qama sai ya tsayu wa amartuhu na umurce shi fa qa'ada sai ya zauna wa amartuhu na umurce shi fa qara'a sai ya karatu la yufhamu minhu ma la yace shi jamakhshari yace ba a fahimta daga wannan illa annal ma'mura bihi sai dai abinda anka umurta da shi alqiyam wal qu'ud wal qira'a in an ce amartuhu fa qama kawai anan na umurce shi ya tsayu ba a fahimta sabanin haka wa da anka ce amartuhu wa amartuhu fa qa'ada kenan ba a fahimta komi gare shi wal qu'uda sai kuma kamar ya wato ya zauna wa amartuhu fa qara'a ba a fahimta komi da shi illa al qira'a wal qira'a sai wato karatu bai yuwa a ce bi khilafi qawlihim amartuhu fa asani kenan shi bai da a cewa ba na umurce shi sai ya saba mini wa amartuhu fa khalafani na umurce shi sai ya saba mini haythu la yakunu al ma'mur bihi al mahdhufu al ma'siyata kenan anan bai zamanto abinda an kai umurni da shi wanda an ka shafe zamanto sabani wal mukhalafa kuma ya kasance abinda wai an saba ne li'anna zalika munafin lil amri domin an ka ce an shafe to ai ya saba ma al'amari munaqidul lahu ya warware shi wala yakunu ma yunaqidul amr bai dace ba a ce abinda zai warware umurnin da an kai wa yunafihi kuma ya kore shi ma'murin bihi kuma shine an kai malam ya ce kenan abinda an kai umarni da shi shine kishiyar fa yakunu al-ma'muru bihi sai ya zamanto abinda an kai umarni da shi fi hadal kalam a cikin wannan magana munaqidul lahu ya warware wancan wala yakunu ma yunaqidul amra bai zai zamanto ba abinda ya warware al'amari wa yunafihi kuma abinda ya kore shi ma'muran bihi kuma abu ne wanda an kai umarni da shi mun sake maimaitawa ne kenan fa yakunu al-ma'muru bihi sai ya zamanto abinda an kai umarni da shi fi hadal kalam a cikin wannan magana ghairu ghaira madlulin alaihi kenan ba shi ne an ka nufata ba an gane ko ba shi ne aka yi nuni gare shi ba wala manwiyin kuma ba shi aka yi niyya ba in an ce an shafe shi wal mutakallimu mai magana bi misli hadha da irin wannan la yanwi li amrihi ma'muran bihi kenan bai yi nufin ba abin da ya umarni shine ya umarni bal a'a ka annahu qala kamar dai ya ce kana minni amrun kenan umarni ya kasance daga gare ni falam takun minhu ta'a amma bai min da'a ba au kanat minhu mukhalafa ko ko ya kasance daga wanda ni ma umarni sabanin abin da nake so kamata qulu mur zaidan ya ta'aka ka umurci zaidu zai yi maka da'a an gane ko ko ko wa kamata qulu kuma da kike cewa fulanun wani ya amuru yana umurni wa yanha kuma yana hani wa yu'ti yana bayarwa wa yamna'u yana hanawa wa yasilu yana sadarwa wa yaqta'u yana yankewa wa yadurru yana amfana wa yanfa'u wa yadurru yana cutarwa wa yanfa'u yana amfani fa innaka la tanwi maf'ulan nan kinan ba kana nufin ba ga wani abu wanda yake yi ka nuna dai dabi'a sace yana iya yin haka amma ba kana nufin wani abu ba to amma shi imamu zamakhshari abin da tafi cewa shine cewa kenan nan ba a umurce su ba a ce sun saba dan kenan bayyuwa a ce an umurce su to an umurce su kuma a ce sun saba sabani ake nufi amarnahum bi ta'a fa fasaqu ya za'i shafi da'ar kuma alhali wato fasikancin sun ka aikata shi abin da ya tafi da shi kenan to amma wannan magana ce ta yan itizar wanda suke ganin kamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi umurni ba da abin da shine yake matsayin wato abin da yake kamar sharri alhali ko Allah ya halicci sharri dan jarabawa amma bai ce aikata sharri ba aqida ce ta itizali wani lokacin da irin waɗannan aqaidirkin suna bullowa to amma karanta su yana da amfani saboda mutum kada ya rudu da irin waɗannan ra'ayuka ya gane aqida ta ahlus sunna wal jama'a a ƙarƙashin wannan to wannan shine abin da ya kawo amma cewa ba a shafe kishiya wani lokacin sai in babu dalili akan ta malamai suna ganin akwai dalili akan ta saboda Allah ya ce inna Allah la ya'muru bil fahsha kidan wannan ya nuna cewa nan abin da ake nufi an shafe da'a ne zancin cewa babu dalili akan ta wannan ra'ayin sa ne ya kawo sannan kuma shafe kishiya wani lokacin Qur'ani yana yin shi aurare daban-daban inda Allah subhanahu wataala yake cewa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra Allah ya sanya muku sutura wadda sarabila sutura an gane ko jam'i na asirba da kenan thiyab taqikumul harra waɗanda suke tsare ku suke zamantowa kariya da gare ku alharra daga wato zafi to ai sutura ba tana kare mu ne daga zafi ba har da sanyi in tsananin sanyi akwai sutura da ake sawa take take kariya daga sanyi to ai an shafe kishiyar kuma ba a kawo shi ba kuma hakan ne to dan haka yana da kyau irin waɗannan abubuwan ɗaliban ilimi su fahimce su wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba a ƙarƙashin wannan sai mas'ala ta 584 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace to fa in qila idan aka ce ala hadha akan wannan ra'ayi an gane ko haqiqata haqiqatu amrihim bil fisqi haqiqatu amrihim bil bil ala hadha haqiqatu amrihim bil fisqi haqiqanin umarnin da anka ce an yi musu umuri da fasikanci an yaqu an yaqula lahum yace musu ifsaqu ku aikata fasikanci wa hadha la yakunu min Allah in mun ɗauki cewa kenan ai musu umurni da fasikanci kenan ko wannan Allah ba zai yi umurni da wannan ba to fala yuqalu ba za aka cewa ba yuqaddaru al-fisqa mahdhufan ba za a kaddara fasikanci ba wanda an ka shafe wala ma'muran bihi ko ko wanda an kai umurni da shi tunda an ce an umurce su da fasikanci to ai ba za a iya kaddara fala yuqalu yuqaddaru al-fisq ai ba a iya kaddara fasikanci amarnahum bil fisqi fa fasaqu fiha wala ma'muran bihi kun ba a cewa Allah ya umurce su da shi qulna za mu ce al-fisqul mahdhuf kalima ta alfisku wadda an ka shafi almuqaddar wanda za a kaddara majazun sai ta zamanto majazi ne a wajen su malamai da ake kira majaz ko kuma uslubun min asalibin lugatil arabiyya an itrafihim a ana nufin jin daɗin su wanda ya ketare iyaka wa sabbin ni'ami an gane ko itraf jin daɗi wa sabbin ni'ami alaihim sabban kuma Allah ya zubo musu ni'imomi masu yawa afdabihim wadda ta kai su ila ja'aliha sun ka sanya wannan ni'ima zari'atan ilal ma'asi har suka ketar iyaka suka saba ma Allah Allah ya ba su ni'ima ba don su saba mishi ba amma sai ta kai su ga sun saba ma Allah wa wasilatan ila tiba'i shahawat sai waɗannan ni'imomin da aka zubo musu suka zamanto hanya na bin shawowin su faka annahum ka ce dai su akan irin wannan ra'ayin kenan umiru bi zalika an umirce su da wannan lamma kana sababu fi wujudil itraf lamma kana sababu saboda wannan ni'imar ta kasance ita ce dalilin fi wujudil itraf an ka samu wato ni'imta da jin daɗi wanda ya ƙetar iyaka wa fathi babin ni'ami da ɓote ƙohohin ni'ima kina sai ya zamanto kamar dai an umurce su ne tunda an buɗe musu amma ba haka Allah yake nufi ba Allah ya bamu ƴaƴa ba dan mu saba ma Allah da ƴaƴa ba Allah ya bamu rayuwa ba dan mu saba mishi ba amma sai dan adam ya je abin da yake so to waɗansu sai sun ka tafi akan wato wannan fassara mas'ala ta ɗari biyar da tamanin da biyar malam ya ce to fa in ƙila idan aka ce lima la yakunu thubutul ilmi bi anna Allah la ya'muru bil fahsha me yasa ba za a tabbatar da cewa ba tunda ilimin Allah ya tabbata Allah bai umurni da alfasha wa inda ma ya'muru bil ta'a Allah yana umurni da da'a wal adli da adalci an gane ko wal khairi da alkhairi dalilan ala anna al murada amarnahum bil ta'a kenan in tunda ai ilimin Allah ya kasance sananne ne tun can tun azal to me yasa ba za a dauki cewa ba Allah yayi umurni da da'a da alkhairi da adalci da alkhairi ya zama to dalili ne akan Allah ya umurce su da da'a sai suka yi fasikanci in mun dauki akan wannan ra'ayin tunda cewa waɗansu sun kaddarata wato fasikanci wasu kuma sun ce a'a za a kaddara da'a ne yace to in ma mun ce akan ra'ayin da sun ce a'a ba za a kaddara da'a ba kulna za mu ce law jaza mithlu hadha al-idmar da ya halatta a kaddara kamar ilimin Allah kenan wato al-idmar wa taqdir a shafi wani abu da ake ganin an shafe sai a kaddara shi lakana al-mutakallimu muridan min khitabihi ilm al-ghaibi da ya zama to kenan kamar Allah na rufin ilmul gaibi tunda in an ce Allah ya umurce su cikin sanin shi abin da ya sani na gaibi to kenan kuma yanzu ya koma ba bayanin da abin da Allah ya umurce su shi ba abin da ba sani bane shi ko Allah yana magana ne ga an san Allah ya san mu kuma kowa to yanzu misali to kenan in haka nan ne to mu yasa tunda misali Allah zai ba su labari abin da yake ya san da cewa ga abin da yake nufi da su ko ko ya ba su ni'ima ya san ga abin da su za su aikata da ita kenan Allah ba zai faɗa musu wannan gaibi ba li'annahu admara ma la dilalata alaihi fil lafzi kinan nan Allah bai yi furuci bane in mun kaddara wannan cewa ilimin sa ne yake nufi kinan za mu kaddara abinda lafazi bai bayyana ba bal ablagh ma yafi ma dalilin babu shi ma cikin lafazi li'annahu admara fil lafzi ma yunaqiduhu sai da mutu kinan kamar an boye abinda shine kishiyar abinda an ka umurce su da shi wa yunafihi yake kore shi wa huwa qawluhu shine fatar Allah subhanahu wa ta'ala fa fasaqu sai sun kai fasikanci faka annahu azhara shay'an kamar dai Allah ya bayyana wani abu ne kidan na fasikancin su wadda'a idmara naqidihi amma sai ya nuna ba haka yake nufi ba ya boye sabanin shi fakana sarful amri ila ma zakarna malam yace to a maida al'amari zuwa ga abin da muka ambata min majazi na cewa shine majazi ma'ana kenan kamar dai ni'imar da an ka basu ba an basu ba don su kafirce karshe ta zaman to sanadiyar kafirta gare su huwal wajhu shine fuskar da ya kamata a doka yace hadha kulluhu kalamu zamakhshari wannan duk magana imamu zamakhshari ce wala a'lamu ahadan min a'immati tafsir malam yace ban san wani mutum ba daga cikin malaman tafsiri sala ila ilaihi ghairuhu wanda ya tafi zuwa ga wannan ra'ayi thumma innahu sannan shi ayyadahu ya ƙara ƙarfa magana shi inji malam fa qala yace wa nadhiru amr amara sha'a wato wa nadhiru amara kenan irin fi'ili tamkar irin fi'ili na amara yayi umri da abu sha'a wato sha'a shine yaso fi anna maf'ulahu cewa maf'ulin amara da sha'a kenan istafada fihi al-hasfu ana shafe shi li dilalati ma ba'dahu dan saboda abin da zai zo bayan shi sai ya nuna shi taqulu kana cewa law sha'a fulanun la ahsana ilayka da wane ya so da yake ta zuwa gare ka walau sha'a la asa'a ilayka da ya so da ya wato muna na zuwa gare ka turidu law sha'a al-ihsana la ahsana da ya so ya kyautata da ya kyautata walau sha'a al-isa'ata ilayka la asa'a da ya so ya muna na maka da ya muna na falau zahabta tadmaru khilafa ko tudmiru da ka tafi kana shafewa khilafa ma afharta sabanin abin da ka bayyana wa ta'ani law sha al isa'ata la ahsana da ka so da ya so munanawa da ya kyautata ilaika zuwa gare ka kine zaman tu sun ci karo da juna walau sha al ihsana da ya so kyautatawa la asa'a ilaika da ya munana maka kina an boye sabanin abin da ake son a ce yace wa taqulu qad dallat ka ce kuma ya nuna halu man asnatta ilaihi mashi'a halin wanda ka danganta ma wannan abin da ya so ya aikata annahu min ahlil isan a dan saboda yana cikin ma'abutan kyautatawa ne nice da ya so muna nawa da ya kyautata maka da'iman ka ce saboda misali tunda Allah kyautatawa yake yi kenan dan saboda musa Allah yana kyautatawa ne kuku dan saboda Allah bai umuri da alfasha shi yasa mun ka ce wannan min ahlil isani da'iman wa min ahlil isa'ati da'iman shi ko wanda ka ce da ya so wato kyautatawa da ya munana maka dan saboda ka san mutumin dama ma'abucin munanawa ne saboda haka yasa ka faɗi haka fa yatruku zahir sai ka bar zahiri almantuqa bihi wanda an ka faɗa wa yudmaru ma dallat alaihi sai a koye abinda dallat alaihi halu dallat alaihi halu sahibul mashi'a sai a koye saboda halin shi wanda ya so aikatawan an san halinsa wato lam takun ala sadadin shi imamu zamakhshari ya ce to inda za ka ɗauki wannan to baka yi daidai ba domin bai yiwuwa don an san halin mutum yana kyautatawa ne shi yasa za a cewa da ya so wato munanawa da ya kyautata maka saboda ka san baya aikata mummuna ya ce to in ka faɗi wannan za a abin ga saboda shi kanshi mai munana mai kyautatawa wata rana shi na iya shi munana ko dan an munana mishi ko ko saboda dai a matsayin shi na dan adam yana samun kasawa to wannan shine abin da wato malam ya kawo karkashin wannan mas'ala mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato 586 malam yace fa in qila idan an kace ala hadha ala alwajh alawwali akan fuska ta farko law kana almudmarru almahdhufu da dai abinda an ka shafe kenan wanda za a kaddara al'amru bi ta'a shine umarni da da'a kana makhsusan bil mutrafina sai a ce to umarni da da'a ai ya keɓanci al mutrafina ne su waɗanda ma'an masu jin daɗi li anna amra Allah ta'ala bi ta'a domin umarnin Allah ga masu da'a amul lil mutrafina wa ghairihim wannan ai cewa to ai ya shafi wato masu jin daɗi da waɗanda ba su ba to me yasa an ka keɓanci masu jin daɗi malam yace to kulna za mu ci amara Allah bi ta'a Allah ya umurci da da'a wa in ka amrullahi bi ta'a umarnin Allah da da'a a cewa ayi biyayya wa in kana amman koda ya kasance ya haɗe kowa da kowa walakin lamma kana salahul umara'i war ru'asa'i sai dai da ya kasance wato kasancewar ingantuwar masu umara shugabanni kenan wato jam'i na amir war ru'asa da kuma masu jagoranta al'amurra al'umara daga al'amuruna mai bada umarni sai an ka ce amir umara ru'asa kuma daga ra'asuna shine kai an san in dan adam yana da kai koko abu mai rai ne yake da kai yake tafiya kan shi ne ke jagorantar rayuwa in an cire kai shi kenan sai an ka kira shi ra'is kenan shugabanni ingancin masu bada umarni da shugabanni wa fasadihim da lalacewa su mustalziman ya lazimci li salahin ra'iyya wato wato in sun inganta al'umma su ta inganta arra'iya kinan waɗanda aka ba su jagoranta su aka ba su kiyon su wa fasadiha kuma in sun lalace kinan zai zamanto ya lazimci bace wasu galiban galibi tunda ya ce salahul umara li salahin ra'iya da ya ce fasadihim li fasadi arra'iya galiban ya ce galibi to sai ce khassahum bi dhikri wannan yasa Allah ya bance su domin idan masu jagoranci galibi malamai da masu karfin fada aji da masu mulki da masu kuɗi suka inganta sai ka iske al'umma ta inganta idan waɗannan ba su inganta ba to sashen su ya lalace sashen su inganta sai an samu matsala to balintana a ce dukkan su sun lalace to galibi sai ka iske mutane sun lalace domin mutane masu tsoro da masu kwaɗayi dole su ma za su bi su musamman in jarabawa ta yi tsawo to sai an ka keɓance waɗannan saboda su ne ake fara umurta in sun bi galibi jama'a ta bi malam yace to wayu ayyidu hadha abin da yake karfafa wannan ra'ayin da anka ce mutrafiha masu jin dadin amma ana nufin dukkan al'umma ma ja'a fil khabari abin da yazo a cikin khabar salahul wali ingancin shugaba salahul wali ingancin shugaba shine alwali kenan alwali majibincin lamari alwali shugaba salahul ra'iya shine ingancin al'ummarsa wa fasadul wali lalacewa shugaba fasadul ra'iya shike sawa al'ummarsa wato ta lalace mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo nukta ta farko in mutum yana rike da wannan littafin da an kai tahqiqi yace lam aqif alaihi marfu'an ni iya bincike na ban ga inda wannan ba ya tabbata hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye an danganta shi zuwa ga manzo an gane ko to shi ma mallan yace fil khabari ya zo cikin labari anan sai mun yi hattara mallan da yace fil khabar shi yana nufin hadisi ko zo cikin labarai na magabata kaga nan ma yana daga cikin abubuwan da kamata a gane shi ba ya ce malam yayi kuskure ba amma dai shi ya ce ja a fil khabar ya zo daga labari labari ne daga sahabbai ko daga malamai ko daga magabata ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko daga ahlul kitabi shi dai khabar ya ce to shi kuma ya ce lam aqif alaihi marfu'an ban ganshi ba an ruwaito shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai tsaye wa ruwiya an min qawli al-fudail an ruwaito shi daga magana ta fudail radiyallahu anhu yace unzur kadibi wato littafi da ake ce ma kashfal khafa kuma kinan kashfal khafa in ma in kace unzur in kaga dama sai kace kashfal khafa saboda maf'ulun bihi ne nashi yace mujalladi na biyu shafi na 300 na 413 kenan in ka duba zaka gane shi a tsaba'ar da shi malam yayi tahqiqi da ita to wannan shine kenan magana ce ta wato wani magabaci kenan ba hadisi bane shi a iya binciken sa to shi malam yace dai cikin labari bai ce cikin hadisi ba to ala ayyati hal in ya dauke shi hadisi kenan ana buƙatar sai an tabbatar da kasancewar sa hadisi in kuma yace labarai ne to ai shi kenan an samu labarin ko daga wane ne ya fito a shi binciken wannan malamin to wannan shi dai ne abin da ya tabbata kuma zahirin al'amura suna nuna cewa galibi idan magabata suka bi zaka iske mutanen su sun bi in ka dibi mafi yawanci shugaba galibi in ya gyaru mutanen sa suna bin shi in dai ba su rinjaye shi ba kamar abinda malamai suke basuwa kun ga in kun ka dibi kissa ta najashi da yan musulunta mutane shi basu musulunta ba akwai kuma tana yawa masu bore su kashe shugaba amma shi najashi wannan bata faru gare shi ba har ya mutu kuma akan musuluncin sa kamar tubba da ake cewa shugaba ne na Yaman jam'in shi ana kiran tababi'a wanda shi ba ya bi sai sa Allah ce wa qaumu tubba an gane ko mutanen tubba sun karyata amma shi sarkin nasu bai karyata ba shi yasa Allah shi bai sashi daga cikin su ba to kun ga galibi dai mutanen da za a cewa shugabanni sun bi an gane ko to galibi mutanen su amma in ka dubi kamar irin su wato mutanen rumawa wanda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi tura musu mutum suka samu labari har yayi tambayoyi za ku iske shi mutanen shi ba su musulunta ba da ya so ya musulunta sun zo sun bubbuga kofar gidansa sun so su yi masa bore sai ya ce a'a ya jarraba imanin su ne ya gani in suna tabbata akan addinin su kuma da so shi ba su nuna ya musulunta ba kenan kaga wasu shugabanni sun san gaskiya amma ba sa son binta saboda maslahohin su na matsayin su kamar yadda abubuwan suke faruwa ga ahlul kitabi malaman su sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaskiya ne amma ba sa son bin sa saboda kada girman su ya faɗi kada abin da suke samu na duniya ya lalace wanda kuma shi ke sa da yawan musulmi ma suna ganin in an bi Allah ba za a cin nasara ba in an bi nasoshi ba za a samu nasara ba sabanin kuma abin da Allah yake faɗa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard kuma Allah ya faɗi wannan ga ahlul kitab walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim kaga dai duka waɗannan suna nuna wannan to amma kenan galibi in shugabanni suka gyaru mutane su za su bi su galibi ba ko da yaushe ba to haka kuma idan shugabanni suka lalace galibi mutanen su za su lalace shi yasa kuka ganin mafi yawancin masu yi ma da'awa karan tsaye duk lokacin da ta zo ai shugabanni ne in kuka duba waɗanda suka ki bin annabi nuh Allah ce faqala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi an gane ko ayoyi daban-daban kun gani waɗanda suke manya ne wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i akhirati aqissa ta wani annabi wanda ba a fayyana shi a cikin suratul mu'minun gashi nan dai fir'auna shine mai mulkin ya jagoranci al'umma su cikin halaka so abu lahabin so abu jahalin su ne masu mulki masu karfin fada a cikin makka su ne suka kibin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hakaza da in an ka duba galibi waɗanda suke bin da'awa daga farko su ne waɗanda suke mutane talakawa waɗanda ake ganin waɗanda ba kowa ba da al'ummomin da ake ganin suna bin gaskiya su ne masu rauni kuma ƙarshe haka Allah zai ba su ɗaukaka shi yasa Allah ce bani Isra'il wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashayiq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha to wannan shine kenan sai mu gane cewa galibi idan jagorori sun gyaru al'umma za ta gyaru galibi idan jagorori da masu kuɗi da masu ilimin ta suka lalace kuma al'umma za ta lalace shi yasa turawa kullun shugabanninsu masu kuɗinsu masu kamfuna da kuɗi da masu mulkinsu da 'yan siyasa su da mailimtansu na addininsu karkatattun addinai da kuma mailimtansu na duniya wanda suke kere-kere su ne suke ganin an ka addinin musulunci zai hana ci gaba shi yasa suke ta kokarin su bata addinin musulunci kuma su hana mutane su gane addinin musulunci kuma gaskiya ce amma ba sa son a gane ta suna ta kokarin bata ta to wannan ya kamata mutane su fahimci wannan to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da shi malam ya kawo na bayanin Imam Zamakhshari da kuma irin ra'ayukan da ya kawo to amma a ƙarshe kafin mu je mas'ala ta gaba akwai wani dan bayani da nake son in ƙara ƙarƙashin wannan mas'ala domin bayani wanda yake yana da muhimmanci shine cewa wajen ƙarƙashin wannan aya amarna mutrafiha sai mun fahimci wani abu wanda malamai suna kawo shi wanda bayani ne mai muhimmanci shine cewa za ku ga amarna umurni nan ana kaddara shi umurni ka bambanta umurni na Allah umurni na Allah kala biyu ne akwai umurni a shar'i akwai al'umurni alkauni in an ce umurni a shar'i umurni na shari'a shine abin da Allah ce a yi a shar'ance wannan dan adam in ya ga dama in ya ga dama ya bari amma umurni alkauni umurni ne na halittu da Allah yake ba halitta umurni ta kasance ko abin da ya kama da haka na kasancewa kenan to shi wannan ba yadda za a yi Allah ya umurni ba zai kasance ba to rashin bambantawa tsakanin irin waɗannan abubuwa shine yake kama ɗalibai matsala to wannan kuma sai shi kai mu ga cewa kenan yanzu da an ka ce an umurce su in ana nufin umurni ne na kauni a ana nufin a ƙarshe misali nan umurni na shari'a Allah ya ce musu su bi shi ba su bi ba shikenan magana ta kare wannan kuma umurni na shari'a ana iya saba mishi Allah ya ce amma iyaye biyayya mutane ba sa yi Allah ya ce kada a shagiya mutane suna sha sai shi hani kuma su kiya in hani ne na shari'a an gane ko kuma Allah ya ce ba zai kasance ba ba zai kasance ba akwai hani kenan na alkauni na Allah in ya ce abu kada ba zai kasance ba kada ya kasance ba zai kasance ba to wannan kenan to amma idan muka dibi irin waɗannan abubuwa to shin abubuwan da an ka halitta misali Allah ya kaddara kasancewa su shin yaya suke to ta karkashin wannan mas'ala za mu fahimta irin wannan akwai hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yana cikin sahihi Muslim wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiq Allah ya halicci kaddara abubuwan da ya halitta yadda za su kasancewa qabla an yakhluqa as-samawati wal ard kafin ya halicci sammai da kasai bi hamsina alfi sana da shekara dubu hamsin an gane ko qala yace wa arshuhu ala alma al arshinsa yana saman ruwa to kaga wannan hadisin ya nuna cewa an riga an an halitta abu an kaddara su an san su to amma cewa an kaddara su ai ba a ba mu sanin yadda za su kasance ba kuma Allah ya san makomar kowa ya kawo duniya da don ya jarabi mutane don ya bayyana masu bin sa waɗanda za su bi shi ba da ya so da aikan kowa wuta ba wanda ya sai hana shi amma sai ya adalci ya kawo mutane don a san wanda zai bi don a sai wanda ba zai bi ba to kaga wanda ya kamata ka fahimci cewa kenan da an ka umurce su wato an umurce su a shar'ance amma a ƙarshe Allah ya san ba za su bi ba ya kawo su duniya don ya jaraba su kuma wannan abun sananne ne a wajen Allah gaba ɗai kuma wato kafin ya halicci sammai da ƙasai kuma wannan lokaci al'arshi tana saman ruwa to wannan zai kai mu a matsala ta ƙarshe wadda za mu tattauna akan ta a cikin wannan shine cewa kenan na an ce an kaddara abubuwa kafin a halicci sammai da ƙasai da shekara wato dubu hamsin kenan sai an ka ce wa arshuhu alal ma al'arshin Allah yana saman ruwa kenan wannan yana nuna a zahiri duk da yake alwawu la tufidu tartibi kenan da ruwan da al'arshi yake sama su da al'arshi sun sun gabaci halittar sammai da ƙasai da shekara wato dubu hamsin. To a nan, wa matsalar da take janmu, an ce an ƙaddara abubuwa, to ƙaddarawa shin an rubuta su ko ba a rubuta ba. Tunda an ce da shekara dubu hamsin, shekara dubu hamsin namu ko na Allah, domin shekara dubu hamsin namu ba ɗaya bane da shekara dubu hamsin na Allah. Yini guda a wajen Allah shekara dubu ne namu, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ko mimma ya'uddun a wata qira'a. Kenan in an ce shekara dubu hamsin na wajen Allah kenan sai an yi riban ya su wato riɓi-riɓi domin duk yini duk shekara dubu a wajen mu yini guda ne a wajen Allah almuhimmu ko anamu ko ko da Allah to amma dai anan abin da kamata mu fahimta to shin da an ka ce shin da al'arshi wani lokaci a ce al'arshi an ka fara halitta wani lokaci a ce a'a abin da an ka fara halitta alƙalami da lauhil mahfuz to kuma wani lokaci a ce abinda an ka fara halitta shin tsakanin al'arshi da ruwa wanne ne an ka fara halitta shin ruwa an ka fara halitta ko ko al'arshi mas'ala ce da lokacin sai ka iske wanda suke karyatar da alkur'ani tunda an ce an riga an kaddara abin an rubuta shi Allah ya yi umarni da shi kaunan shin wai cikin su wanne da aka fara halitta to mas'ala ce wadda zaka iske yan uwa suna tattaunawa akan ta akwai hadisi na wato Ubada dan Samit sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin wato sunan na Abi Dawuda an gane ko kuma akwai riwaya ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa inna awwala ma khalaqa Allah alqalam abu na farko wanda Allah halitta ya fara halitta shine alqalami an gane ko fa qala lahu kutub sai ci mishi ka rubuta qala rabb sai alqalami yayi magana da Allah ba a cewa me yasa yayi magana da Allah an gane ko a'a Allah yana ji daga halittunsa duk abin da mu ba ma ji domin da mu da Allah ba ɗaya bane wa ma za aktub mi zan rubuta qala sai Allah ce uktub maqadira kulli shay ka rubuta kaddara dukkan komai hatta ta kuma sa'a har sai kiyama ta tsayu an gane ko to kenan wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fince ne rawin wannan hadisi yake cewa ya bunayya kai dana inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man mata ala ghairi hadha duk wanda mutu ba akan wannan ba cewa Allah ya kaddara abubuwa fa laysa minni bai daga ciki na to kaga yanzu yan alqadariya ko na suke ganin alƙadariya Allah bai kaddara ma mutum ba shi ya aikata wani abu to in sun ce misali Allah bai rubuta waɗannan abubuwa ba to kenan kaga nan za a ɗauke su za a iya kafirtar da su to amma malamai suke cewa irin wannan ba a fitar da su daga cikin musulunci domin kamar misali hadisin da ya zo ne magashana fa laysa minna wanda ya muna gish ya sa gishi cikin kasuwanci ko aikin sa ko wani abu bai tare da mu to kaga kowa ya kira cikin wannan a ce bai yin kuskure cikin kasuwancin shi da aikin shi da wani abu wannan babu shi to kaga wannan sai malamai suke cewa duk da yake mas'ala ce ta aqida amma ba za a kafirtar da su ba sai dai sun aikata kaba'ira al-amruhum ilallah za mu yi da shi zuwa ga Allah to kaga nan an ce kataba maqadir al-khalaiqi Allah ya rubuta kaddara abubuwa kafin ya halicci sammai da kassai to sannan kuma an ka ce abinda an ka fara halitta shine ni shine alƙalami sannan an ka ce yayi rubutu to kenan wannan nuna alƙalami ya gabaci halittar sammai da kassai tabbas tunda shi na ya rubuta din koko to amma da an ka ce maqadir al khalaiq qaddara halittu ba ana nufin su ma da sammai da kasai ai halittu ne to wannan shine waɗansu malamai su ce alƙalmi kina ya gabaci halittar sammai da kasai to shi kuma wa arshihu alal ma lokacin da an kawo magana al arshin an ka ce yana sama ruwa shin shi al arshi a wannan lokacin shi ma sai da an ka kaddara aka rubuta shi tunda alwawu la tufidu tartib ko ko a'a a wannan lokacin zahiri al arshi akwai shi ruwa akwai su sai da to kenan shi alƙalamin kafin a halicce shi a halicci lauhil mahfuz allo wanda ya rubuta maqadir al khalaiq an halicci ruwa da al'arshi wannan shi ne abin da yake zakkuwa sannan sai alƙalami sai ya biyo wato bayansu ina fatan an fahimta to wannan shine abin da ake zance to sannan kuma a cikin wata riwaya ma sai ya zo wa kana arshuhu alal ma'i kinan al'arshin Allah ya kasance akan ruwa kana sai ta nuna ma abin ya kasance kinan wannan ya nuna cewa kafin a halicci shi abin da ya alƙalamin wanda da shine an ka kaddara khala'iq an ka kaddara maqadirul khala'iq kana arshuhu alal ma'i ta fito karara a wani lafazi na hadisi cewa na analfin al'arshin Allah yana yana a sama ruwa a wannan lokaci kuma cikin suratu hud ma Allah ya faɗa wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu alal ma kaga wannan ya nuna cewa Allah ya halitta samai da kasai wa kana fi a cikin kwanaki guda shidda ko irin namu ko ko irin na wajen Allah subhanahu wataala domin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun dai qur'ani dai ya kawo shi mutlaq taqyidin sa sai an nemi dalilai amma wa kana arshuhu alal ma al arshin Allah ya kasance akar ruwa ya nuna halittar samai da kasai wato bayan halitta al'arshi da ruwa take wannan shi ma da qur'ani ya tabbatar da shi ko dan qur'aniyun sai ya yarda da wannan ina fata an fahimce ni to shikenan sai aka yi sabani shin ruwa su aka fara halitta ko ko al'arshin shi aka fara halitta tunda an ce kana arshuhu alal ma wannan shine abubuwan da malamai sun tattauna akan su ina son in kawo wannan mas'ala a gurguje saboda ɗaliban ilimi kasu ji wata mas'ala wadda za ta zo musu so abin nan waɗansu daga cikin masana suna tafiya cewa abinda Allah ya fara halitta shine ruwa an gane ko domin su ruwan nan wato su ne Allah ya fara halitta duk da yake akwai wani hadisi da ya zo na Abi Razin an gane ko wani sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam da ake kira sunan Salaqit bin Amir al-Uqaili wanda yake nuna cewa wato hadisi na Abi Razin yana cikin Musnad na Imam Ahmad wato kana Allahu fi ama'in Allah ya kasance cikin ama'in an ce ama' wato kamar wato wasu ka ce abinda ake nufi da shi shine wato girgije an gane ko ana kiran shi wato ama ko kuma ya zama to abinda ake nufi da shi sarari an gane ko ma tahtahu hawa'un wa fawqahu hawa'un kenan sarari ne wanda saman shi iska kasan shi iska sannan kuma thumma khalaqa arshahu alal ma sannan ya halicci al'arshin shi alal ma'i akan ruwa to wannan hadisin ya zamu yi da shi domin shi ama sannan an ka ce ruwan nan shi ruwan nan kaka suke su aka fara halitta ko ko ba su ba domin shi ruwa asalin shi gas ne to ya an ce kuma sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun ai wato kamar in an ce akwai hayaki shi hayakin nan asalin shi oxygen dama ruwa abu ne suka hada shi oxygen da hydrogen hydrogen da kuma oxygen su ne ce aka hada a ruwa kenan dan an ce girgije ne koko ruwa ne duk babu matsala daga baya suna iya komawa ruwa domin iska ne wanda za a iya hada ya zama ruwa to waɗansu daga cikin malamai suka ce abu na farko wanda Allah ya fara halitta shine ruwa saboda mi saboda ruwan su ne farko sannan al'arshin ya zo saman su duk da yake bamu iya siganta cewa in an ce abu yana saman abu kina sai an halicci wannan a halicci wannan domin ga Allah ba ka'ida bane almuhimmu dai suka ce ruwa aka fara halitta sannan al'arshi sannan an ka halicci alƙalami sannan an ka halicci sammai da kasai sai suka yi sabani tsakanin ruwa da al'arshi an gane ko Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim sun tafi cewa an fara halitta al'arshi ne an gane ko sannan an ka halicci wato ruwa kenan shi ko wasu malamai suka tafi cewa wato an fara halittar wato abin nan ruwa sannan an ka halicci al'arshi an gane ko musamman in ka diba cikin umratul qari sahih sahih al-bukhari an gane ko na imam al-aini badruddin al-aini shi ya tafi akan wannan shi ya kafa hujja ne da hadisi na abu razin da sauran malaman suka tafi akan wannan sun kace ruwa an halicce su kafin al'arshi ina fata an fahimce ni hadisi wanda yake na abu razin yana cikin musnad na imam ahmad kuma imam tirmidhi ya ruwaito shi sannan kuma akwai hadisi na wato abu huraira wanda da cikin musnad imam ahmad lokacin da Abu Huraira yake tambayar manzo sallallahu alaihi wa sallam mimma khuliqa al-khalq da mi an ka halitta halittu kafin komai fa qala min al-ma'i yace daga ruwa sannan akwai wata riwaya ta Abu Huraira tana cikin musnad Imam musnad na Imam Ahmad riwaya ce ta Abu Huraira ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa anbi'ni an kulli shay ka bani labari akan komai ba yana nufin duk manzo Allah sai ya bashi labarin komai da komai don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai sani ba a ka bani labari kan asalin tushen halitta komai shine abin da ake nufi fa qala kullu shay'in min ma'in kowane abu daga ruwa yake wallahu khalaqa kullu dabbatin min ma sun ka ce dukkan dabba to amma nan bai ce dukkan halitta ba an gane ko kina a cikin alqur'ani dabbobi an ce asalin su daga ruwa kina asalin halitta su akwai ruwa tare da su to waɗansu kuma suka ce to kenan yanzu an ka ɗauki hadisi na sahihi muslim na abdullahi bin amr da yace inna allaha qaddara maqadir al khalaiq allah ya qaddara halitta halittu qabla an yakhluqa as samawati wal ard kafin ya halitta samai da kasai bi khamsi bi 50 alf sana da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu al ma al arshin ya kasance akan ruwa ya nuna cewa al arshi da ruwa sun gabaci halittar samai da kasai kuma ya nuna alƙalami ya gabace su domin shi alƙalamin da shine za a kaddara a rubuta wannan halittar tasu amma shin shi alƙalamin ya gabaci halitta al'arshi da ruwa sai aka ce a'a kenan ruwan da al'arshi sun gabace shi domin ba dole bane shi sai an kaddara shi sannan za a kaddara su duk da yake hadisi na Abu Razin malamai sun yi sabani kan ingancin shi wanda kuma Imam Tirmidhi ya rawaito shi kamar da muka fara da Imam Ibn Hibban da Imam Ibn Majah da Imam Ahmad an gane ko da lafuzza daban-daban suka kawo shi masu malamai sun inganta shi sannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani shi na daga cikin wanda sun ka da'afa wannan hadisi domin ya ce akwai wani rawi cikin shi Waqi' bin Hadas an gane ko bin Hadas wanda yake majhuli na to kaga wannan cewa majhuli na akwai sabani to kenan yanzu ya zama da wannan hadisi ya zo ta turuka daban-daban to tunda akwai wannan rawi kuma shine madarikin wannan hadisin shin za a zo a fashi ko ba za a zo a fashi wacce majhuli na to wannan ba shi ke nuna hadisin ya tabbata da'ifi ba har abada domin idan aka je cikin littattafan ar-rijal kutubur rijal Allah ya sa an ka cimma tarjama ta wannan sai aka iske mutun ne fiqa magana ta rage ta kare in an iske shi wato da'ifi hadisin ya zama da'ifi in an ci gaba da bincike aka iske shi kuma da'ifi hadisin da'ifi ne in kuma aka ci gaba da bincike aka iske ya zama tusika to ya zama tusika sai zama to hadisi ne sahihi shi yasa akwai dalilan da suke sa malaman hadisi su yi sabani kuma da lokacin sai ka iske tartafi'ul jahala aka in ka diba cikin babi na mustalahul hadis suna kawo abin da shine tartafi'u al jahala to don haka dai wannan mas'ala na kawo ta saboda mu gane umurni na Allah da kaddara abubuwa waɗanda kuma nassoshi daban-daban sun zo sannan kuma akwai maganganu daban-daban kan waɗannan hadisai musamman shi wannan hadisi na Abi Zain da an kace kana Allahu fi ama'in ai laysa ma'ahu shay'un ba wani abu tare da shi wa qila wadun sun kace abin da ake nufi da ama as-sahabul abyad shine wato sahabu girgije wanda yake al-abyad fari wanda shine wato kenan daga baya zai iya zaman tuwa ruwa tunda girgijen yana iya zaman tuwa ruwa sannan kuma wato abin nan to wannan hadisi kuma Imam Tabari duk da yake mufassir ne ya inganta wannan hadisi sannan kuma Sheikhul Islam bin Taymiya shi ya dauke shi hadisi ne hasanun an gane ko sannan kuma Sheikh Nasiruddin Albani shi kuma ya da'afa wannan hadisi ina fata an fahimce ni sannan kuma shi Imam Ibn Jarir Tabari ya dauki cewa abinda an ka fara halitta shine alƙalami kenan sannan an ka fara halitta komai da komai sannan kuma shi ko Ibn Hajar al-Asqalani ya tafi cewa ruwa su ne aka fara halittawa an gane ko sannan kuma hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin Musnad Ahmad kullu shay'in khuliqa min al-ma shi yasa sai dauki cewa ruwa su aka fara halitta ina fatan an fahimce ni wanda kuma shi ma hadisin mun kawo sabanin malamai wanda kuma Ibn Hajar al-Asqalani yana daga cikin wanda sun ka inganta wannan hadisi da waɗanda sun kai tahqiqi na hadisi na wato sahih Musnad na Imam Ahmad wanda kuma malamai da dama sun yi tahqiqin sa wanda ɗalibin ilimi zai iya zuwa ya binciki maganganu na malamai to wannan shi ne mas'ala da zan kawo karkashin wannan domin hadisai da dama sun zo a karkashin bi aka fara halitta shin wanne ne aka fara halitta to amma duk inda kai ta kawo ya kamata mu san cewa nun kin nan da ake cewa nun ba wani kifi bane wanda karkashin duniya take karkashin sa dan suna cewa nun a lalle nun cikin larabci in ba zo harafi bai na idan kwa da ma'ana ta kifi inda Allah ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi amma ba a ce a wani kifi ne wanda shi ne duniya take karkashin sa sannan ko wani sa ne a akwai shi ko yana karkashin shi wannan kifin yana karkashin kafar wani sa shi kenan duniya gaba ɗaya tana saman shi to shi san shi ko yana karkashin mi wa ya kirki da shi Allah subhanahu wataala shi ne kirki da komai da haka cewa nun kifi ne wanda yake rike da duniya a'a amma nun a larabci lalle yana nuna kifi ne to amma da anka ce awwalu ma khalaqa da anka ce abin da Allah ya halitta shine alqalam alqalami yana iya ɗaukar awwaliya mutlaqa abu na farko da Allah ya fara halitta alƙalami ko ko ta zama to awwaliya muqayyada in mun dauki hadisin da yace abu na farko daga komi da aka halitta daga ruwa ne kenan farkon halitta ita ce ruwa ne kenan sai ya zama to awwalu ma khalaqa Allahu alqalam an gane ko wato amma muqayyad za a kayyade shi qabla wato qablahu alma qabla khalqi alma kafin Allah ya halicci ruwa wato kenan awwalu ma khalaqa ba'da alma'i shine alqalam kinan awwalu abin na farko wanda an halitta bayan halittar ruwa shine mi shine alkalami ko ko bayan ruwa da bayan al'arshi da bayan kuma wato abin nan da bayan al'arshi da bayan kuma ruwan da al'arshi yake a saman su to kun ji dai a takaice dai bayanan da malamai suka kawo waɗansu kuma sun tafi tsakanin al'arshi da ruwa mun gaya muku sabani na malamai wasu suna ganin an fara halittar ruwa wasu kuma sun ana ganin an fara halittar al'arshi kuma mun kawo bayanai na mallamai irin waɗannan matsaloli ɗaliban ilimi su yi bincike kansu kuma su gane na soshin in sun inganta kuma wanne ne na farko awwaliya ce muƙayyada ko mutlaka dan ana iya gane irin wannan sai ka koma cikin littattafai da ka'idodin ilimi yan uwa musulmi wannan shine kamata in kawo karkashin wannan mas'alanin ya kawo amarna mutrafiha umurnin da Allah ya na halitta da kuma asalin halittar da kuma wane ne an ka fara halitta da sanin irin maqadirul khalaiq tun da yana da alaka da makoma su halittun waɗanda aka cewa za su iya kafircewa shi yasa ni kawo wannan mas'ala nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba in akwai rayuwa abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh